أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون مم.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون الله أكبر
bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin matsayin munafukai da kuma kafirai inda suka zama ‘yan uwan juna na kafirci ya kasance dukkaninsu ba wanda ya rabauta ba wanda ya nasara ko ɗaiɗaiɗinsu ko dukkaninsu. Allah ta'ala duk ya gama da su, ya yi galaba da su, ya yi nasara da su, kuma ya tabbatar cewa duk wanda ya yi aiki irin nasu, ko ya yi kafirci, ko ya yi munafici, abin da yi wa waɗannan shi ma haka zai masa mutum ɗaya ne ko kuma mutane ne da yawa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a waɗannan ayoyi da aka karanta ta farko tana nuna mana to me abin yi Allah subhanahu wa ta'ala ya dai ƙara jaddadawa cewa musulmi muminai ga abin da ya kamata su yi don su kauce hukuba da wabali da irin abubuwan da ya sami su kafirai da munafukan da suka gabata shine shi ya ayyuhal ladina amanu ko inda suka gaskanta suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala suka yi imani da annabawansa suka yi imani da littafai cikin annabawan akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a littafan akwai alqur'ani yace ittaqullah ku ji tsoron Allah abinda yahudawa da munafikai suka aikata rashin tsoron Allah ne rashin tsoron Allah din shine ya jawo musu mummunan ƙarshe kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana saboda haka lallai ku mumunai kar ku yadda ya kasance ku bi hanyoyin da suka yi ku ji tsoron Allah tsoron Allah a ne a dukkan abin da Allah ta'ala ya ce ku yi ku yi shi yadda za ku iya dukkan abin da Allah ta'ala ya hana ku ku hannu dukan abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce ku ku yi abin da ya hana ku ku hannu in je kun zama haka to kun kasance masu tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala a sota Ali Imran na ce ya ayyuhal ladina amanta kullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun da ko wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa. Wala ta mutunna illa wa antum muslimu, kar ku yadda ku yi sakaci har ku mutu ba kuna musulmi ba, kar ku yi mutuwa irin ta waɗannan Yahudawan da munafukan da sauran kafirai. to lokacin da aka saukar da wannan aya tun da ma'anarta shine lallai ku ji tsoron Allah mutuƙar jin tsoronsa shine an yi da a fala yi usa lallai a bi shi kar a saba masa duk abin da ya hana a hannu wannan ya yi wa sahabbai nauyi kwarai da gaske ba ba za su iya ba ce dukkan abin da Allah ta'ala ya umarni dukka yi shi in wani ya iya wani ba zai iya ba to shine sai Allah subhanahu wata'ala sai ya sauƙaƙa sai ya saukar da ayar da take cikin surar tagabun fattaqullaha mastata'tu to ku ji tsoron Allah din yadda za ku iya kowa ya yi yadda zai iya saboda haka shi ma wannan nukutar a nan akwai waɗanda su kuma a wa'azin nasu su kuma lallai ba wai na Allah ɗin ba a'a lallai sai ka ji tsoron Allah yanda suka tsara yadda ajandarsu take a game da kai fa kawai fa a ƙungiyarsu. Saboda haka idan baka yi yadda suke ba to sai su ce baka bi Allah baka ji tsoronsa kamar yadda ya kamata ba. Saboda haka shi kansa wanda ya yi halitta shi mai umarnin shi mai hani ya ce ka ji tsoronsa yadda za ka iya. ba zai yiwu yadda za ka iya ni ma haka zan iya ba wani ya fi wani ƙoƙari da ƙwazo wani yana da lafiyar da wani ba shi da ita wani yana da ƙarfin da wani ba shi da ita wani yana da damar da ba da wani ba shi da ita haƙƙi ba sai mai iko ba walla Allah hajjul baiti masa ilai sabila munassa da aiki wanda ya sami iko to amma kace dole kowa sai ya aiki kowa zai iya kowa sai fa da lafiya sai hanya tana da aminci sai akwai guzuri a yanzu kaga dole sai akwai fasfo sai akwai ɗimbiza sai akwai kuma kuɗin tikitin jirgi sai kana da kuɗin masauki ga irin su harami wanda ake sawa na aikin haji kuma sannan sai ka bar abin da iyalanka ba za su tagayyara ba idan ba ka ne. Duk wanda ya kasance ya tafi aikin hajji amma ya bar iyalansa za su ta gayyara daidai da rana ɗaya wannan hajjin nasa ya yi ta to ya yi hajjijiya ne don saboda Allah subhanahu wa ta'ala in rashi ne to bai ce dole ba. Babu zunubin da ya fi zunubi an turayya a man ta'ud, ka sai rayar ka wulakantar da wanda kai kake ɗauke da nauyinsa. Kuma lallai ka tabbatar da cewa za ka ji tsoron Allah a can, babu wata sallah da za ta yi sakacin rashin yinta a lokacinta. In ya kasance duk kana da damar ta zuwa aikin hajji ɗin, amma kana ganin cewa mewa a samun wani lokacin da ba za ka yi sallah a lokacinta ba to nan ma ba a ce ka je ba. akwai ƙa'idoji iri-iri. Wannan da yana nuna ma'a sai da iko, dukkan abin da Allah ta'ala ya ce sai in kana da iko, duk abin da ya ce sai ka yi sai kana da iko, sallah sai kana da iko, azumi sai kana da iko, hajji sai kana da iko. Kowa ne zai fidda zakka? Na ce, ai sai mai iko. Kowa ne zai iya yin sadaka ko ai sai mai iko, kowa zai iya yin kyauta sai mai iko. ba ma aikin abin da ya shafi ibada ba, abubuwan da suka shafi ma al'amura na yau da kullum, ai sai mai iko zai iya yi ko? Hausa suna cewa in ba ki da gashin wanke ba za ki kira wankan ku. Idan ruwanka bai ishe ka wanka ba sai kai alwala, in bai ishe ka alwala ba sai kai kemam. To, duk waɗannan su ne ƙa'idu, addinin Allah mai sauƙi wanda zai zo ce dole da zai tsaya ma dole sai abin da Allah ɗin yake to to to za ke kawai ya tsananta kawai ko tun tun da akwai aya haka tukaci to amma shi a sai abin da shi ya gani to saboda wannan yana magana akan wani addinin ne amma ba addinin Allah ba yana magana akan wani Allah amma ba Allah subhanahu wataala ba yana magana akan wani annabi wanda ba za a same shi ba. Ko kan wani tahun wanda ba ƙura'ani ba, wanda shi ma in sassake ne ba za a same shi babu. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana sha yuridu la bikumul yusra. a ƙarshen ayoyin na azumi. Allah fa sauƙi yake nufi da ku. Shi sa ce sai wanda yake da iko shi zai yi azumin nan, wanda ba ki da iko saboda tafiya ko rashin lafiya ko in su uzurka ga su nan, asabu la'aza yana iya sha. Yake ko dai ya rama a waɗansu ranakun na wani watan ba na ranar ba, ko ma ba zai rama ba. saboda wata cuta ce ike da ita likitoci sun tabbatar cewa ba zai samu lafiya ba ko tsufan ya kai tsufan da ba zai dawo ya yi ƙarfi ba to wannan ba sai ya rama nisiyar shi ke shi ne Allah ya ishe yurid la bikum yusra la yurid bikum usra shi sauki yake nema muku baya nufin ku da kunshi surar bakara ma ja'ala alaikum fi din min haraj sun ma'ida Allah bai sanya komai kankantar tsanani ba ko kuntatawa a cikin addinin nan ba duk wanda ya ce zai kuntata to sai dai ya kuntata kansa in ku ya kuntata wa kansa ko shi kuma Allah to sai ya kyale shi duk wanda yake zai haɗe ya gatari sai ka rike marko shi shi ka ce man shadda shudda alai eh wanda da yake zai tsanta shi kenan ya tsanta mata haka don za ka yin farloli ne kawai shi su kaɗai za ka yi shi kenan za ka haɗa da nafila salloli shi kenan idan azumin nan na ramadana kawai za ka iya shi kenan in ba za ka iya ba shi kenan in za ka iya nafili ka yi in ba za ka iya ba shi kenan in kana da ikon yi kullum ma azumin ba wanda ya hana ka ba wanda ya hana son mudda la kawai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi annabin rahama ne yana tausaya mutane ba dan saboda wai ba kyau ba ko haram ba a'a sai dan saboda kar su yi rauni a wani abun kuma Abdullahi bin Amr bin As babban sahabin nan wanda yake rubuta Alƙur'ani da hadisi a lokaci ɗaya takarda ɗaya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda basirarsa da fahimtarsa da addini kullum yake yin azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi da shi ya daina yin kullum shi a inda ya kasance bai san cewa umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi masa ba na wajibi bane ai ba zai ce a ba sai a ce sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci addini shi shi zai iya to amma daga baya din kuma ai ya dawo sanda karfi kuma ya yi rauni a tare da shi ya ragu yana cewa ina ma ya karɓi wannan nasihar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wannan azumin da ya ta yi kuma ya zo ya cutar da iyalansa ma kuma kullum da shi da su sai dai kawai zaman kuda sai kallo to kullum azumi kullum azumi daddare kullum sallah wai kitabu al-lakanawi al-ikisaru min al-ibada laysa bi bid'ah yawaita ibada ba bid'a ba ne. Daga baya sabon aiko wanda suke azumi kullum sun mu da irin su su sai na na uba. Suka yi irin su sai na Usman. Har Ƙur'anin nan wani ya sauke shi kwana shida. wani wata ɗaya wani a rana ɗaya wani ya sauke sau biyu wani ya sauke sau uku wani ya sauke sau sai na ayyukan sauke sau shida da wa'anda Allah ta'ala ya yi wa baiwar ma da za su sauke sau saba'in duk wanda ya musa irin wannan to ya musa da farallar Allah subhanahu wa ta'ala zalika fadlullahi yutihi man yasha in ba haka bane babu yadda za a yi malamai su saka a cikin littattafansu da tsarkakan alƙalaminsu da takardunsu saboda haka addinin Allah mai sauƙi in za ka iya ka yi in ba za ka iya ba ka yi yadda za ka iya shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yi iza amartukum bi shay'in fa atuhu masadatu na hore ku da abu ku da shi yadda za ku iya kowa ya zo da shi yadda zai iya wa ma na haitu na haka nan ma abin da na hane ku amma shi a gane akwai bambancin tsakanin umarni ba ina nufin shi ma abin da Allah ya hana sai kai yadda za ka yi ba a'a abin da duk Allah ya hana gaba ɗaya tun da hani ne ai aiki aka ce karka yi ba aiki ba tun da ba aiki ba sai aka ce karka yi to lallai sai ka bari gaba ɗaya don za ka iya sau daga duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wata'ala a cikin hannunsa ya saba ne kawai da gangan ya ƙirƙiro wata wahalar ya ɗora wa kansa amma shi umarni yi kaza wannan aiki za ka yi sai ka motsa sai kana da dama sai kana da lafiya sai kana da hankali shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da duk waɗansu wahalhalu waɗanda suka da bebeye al'ummatai da suka gabata shi ya zo saboda ya sauke wa mutane wa ya zo an israhu wal agala lati kanu kadat alai arafi to haka kuma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana yaye wannan addu'a karkarke mu a abin da muka manta ko muka yi kuskure. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltu wa allazina min qablina Allah karka dauka mana nauyi ka sa mana wahala wajen yin addini da tafiyarwa da sha'anin rayuwar mu kamar yadda ka dora wa na baya wa'inda suka gabace Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana fi ya ubangiji kar ka dora mana abin da ba za mu iya ba واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين kai mana afuwa a abin da muka kasa abin da ba za mu iya ba a abin da muka yi kuskure wannan addu'ar ce ake amanar rasul kowace jimla a nan don annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sai Allah ce an amsa maka an amsa an amsa saboda ka haka yake sai Allah ɗin kuma duk ya ɗauke na waye na waye ya kuma buɗe ƙofa cewa kowa ya yi yadda zai iya hani ne kawai wannan da yake dama hani ne rashin yi ne kowa shi ma ai zai iya daga babu wani abu da ya rage wanda ba za ka iya ba a addinin Allah sa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da shi yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunassiru tu'assir inma bu'istum yassirina la mu'assirina an aiko ku ne don ku zama masu sauƙaƙawa ba masu tsanantawa ba yadda addini ke ne yake sa wani lokacin za kamar wani sai ya ji kamar an daɗa masa wata ran kuma sai ya ji kamar an ɓata masa to duk wanda gaskiya zai faɗa babu wata son zuciya a zuciyarsa daidai da mukalar zarra ba wani hazzi a abin da zai faɗa shi dai kawai abin da Allah ya ce kawai shi zai faɗa to saboda haka sai ka ji wani wata ran in ka faɗa magana sai ji kaman da shi ake yana munna wata ran kuma sai ji kaman ka faɗa maganar da kuma ta ɓata masa to saboda ka ai hanyar Allah guda ɗaya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarƙashin wa anna haza sirati mustaqiman fattabi wannan tafarki na ne wanda yake madaidaici ni kake fattabi ku bi shi wala tattabi usbula kar ku bo yansu ƙanana ƙananan hanyoyi na shedan fatafarraka bikum an sabili sai su raba ku kuma da tafarkin na madaidaicin saboda haka idan kana bin tafarki madaidaici a wa'azinka to miwa wani a cikin irin wannan ƙanana-ƙananan hanyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zana zanawa ma ya zana haka wannan ita ce hanyar Allah amma akwai kuma ƙananan hanyoyi ya zazzana haka ya zazzana su haka to mu yiwa sai ya ji kuma baka faɗi nasa ba to sai ce ba gaskiya ce ki faɗa inda shi ga wata hanyar da ya bi daban ko malamai sun tabbatar da ba wai ana jin waɗannan hanyoyi kuma har akwai hanyoyi na ɗariƙun sufaye ba ba kuma ana cewa wa atasimu billahi min yau wala tafarraqu ba ana nufin kuma wai tafariƙin da za a yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ummar su za ta rabu gida saba'in da uku dukkaninsu akan ɓata suke in ban da guda ɗaya to ba ana nufin akwai tafarki guda ɗaya na ɗariƙar sufaye ba duk wanda yake zai ƙoƙarin ya shigo da ɗariƙar sufaye a nan sarransa ne ganin damarsa ne akwai wata manufa da yake nufi amma ba gaskiya kuma ba addinin Allah ba saboda abin da ya tafi akai ya sabawa manufar Allah subhanahu wataala da nufar manzo sallallahu alaihi wasallam da manufar Qur'ani da kuma abin da sahabbai suka rayu akai da kuma abin da malamai na kwarai suka fassara suka kuma rayu akai wannan ayat tana cikin suratul al'ali to sau daga wannan shine sirrin da zaka ga kawai dai kamar yadda kowa shan ko ka ɗaukar rai da ƙaddara ta Allah subhanahu wata'ala ta sa ya danganta mu da ɗariƙun sufaye amma ba muna yin wa'azi akan kawai ɗariƙa sufaye mun kafe mun kafe muna makin tayi dukkan wata gaskiya ta zo in ta sabawa ra'ayinmu ne dan dan ra'ayin ma in je ka samu cewa mai bin ɗariƙa sufa yana kuma da wani ra'ayi ba wannan tafarkin madaidaicin ba to ƙarya yake babu wani wanda yake bin ɗariƙa sufaye ta gaskiya wanda zai kauce daga wannan zanen dogon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ka koma littattafan malamai waɗanda suke aiki da iliminsu wanda su gaskiya ce a gabansu Allah subhanahu wata'ala shine a gabansu ƙoƙarin shiryarwa da al'umma shine a gabansu ba san zuciyarsu ba haka duk za ka samu amma duk wani wata magana ta saba wannan to ka dubi littafin a wace shekara aka wallafa shi za ka samu cewa duka tsaranka ne mu'asirinka ne duk wannan abubuwa da ake ake ake faɗa duk waɗannan fa abubuwan ko mutane na wannan fa zamanin kawai a fahimci wannan saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wal tanzu nafsu ma qaddamat bika nafsu kowana kowane mutum ya duba me ya gabatar wanda zai amfane shi a ranar gobe kiyama an ce gadi gobe sai ce ko gobe a'a Allah ta'ala ya ce gobe ne saboda abin ya zo kusa ne, kaman goben ne, saboda kusancin abin ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya zama kaman gobe. Saboda kai abin da ake so, ka ji tsoron Allah kuma ka yi wa kanka hisabi, kafin Allah ya ma hisabi. ai su bayin Allah ɗin nagari ba sa kwanciya har sai sun yi wa kansu isabi tun daga wayewar gari zuwa yanzu su kwanta za su me suka yi daidai me ba daidai ba wanda suka yi daidai su gode wa Allah subhanahu wata'ala su roƙe shi akan ici gaba da taimaka musu wanda suka yi kuskure shi kuma su nemi gafararsa kuma su kuduce ba za su sake maimaitawa ba kullum a haka suke kullum hasib hasib nafsak qabla an tuhasab yawa kanka hisabi kafin ai maka in ya san in ya zo mutum ku yana haka lallai babu yadda za a isa kuma ya aikata ayyuka waɗanda Allah ta'ala ya hana ko kuma ya ƙin abin da Allah ya umarni gwargwadon ikonsa. Bantana ya faɗa wancan haɗarin da su Yahudawa da sauran kafirai da kuma munafukai suka ce. wattaƙulla har yanzu dai Allah ya sake dai maimaita saboda muhimmancin tsoron Allah saboda yana so bayansa su zama masu tsoronsa la khabirun bima ta'malu Allah khabirun ne basira ne sani ne wato na kwakwaf a abin da ku kasance kuna aikatawa. Abin da kuke aikatawa wanda in a zahirinsa ya nuna kaman tsoron Allah ne, alhali kuma ba tsoron Allah ba ne ya sani. Kuma ko da ma abin bai bayyana kaman tsoron Allah ba, kuma amma kai mai yinsa a zuciyarka tsoron Allah kake nufi kila kuskure kai, ya sani. Ba abin da za ka yi. ko da harshenka ko da jikinka da mutane ma suna ganewa da body language da dai Allah subhanahu wata'ala saboda haka ku zama haka wala takunu kallazina nasullah kar ku zama daga cikin waɗanda suka manta suka bar wannan umarni na Allah subhanahu wata'ala na jin tsoronsa. To, in kuka yi haka ɗin, kuka bar wannan umarni kuka zama ba masu tsoron Allah ba, kamar waɗancan waɗanda fa an sahun an fusahun, shi ma sai Allah ta'ala sai ya mantar da su ayyukan da za su amfane su. ayyukan da za su gyara rayuwarsu ta duniya da lahira imantar da su shi ma saboda aljaza'u min jinsi al'amal aikin da ka aikata da irinsa ne Allah yake saka maka ula'ika humul fasiqun waɗanda suka zama haka suka bar umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam na jin tsoronsa shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da yadda suka yi sun manta da shi sun bar shi shi kuma sai ya mantar da abin da ya fi muhimmanci a talibin zuciyarsu kansu suka manta da kansu ya zama abin da suka ga dama suke yi wanda zai halakar da su zai zai ja musu azaba da hukuma to saboda haka su ne alfasiko waɗanda ya kasance suka zama waɗanda suka fice daga ɗa'ar Allah subhanahu wa ta'ala ba su masa biyayya wajen umaran da ya na aji tsoron sa ba annabi sallallahu alaihi wasallama hudubobinsa sun da ya hudu ba yakan kawo irin waɗannan ayoyi na tsoron Allah musamman walsan nafsi ma kaddamar zikat sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana zama da shi da sahabbansa sai ga mutane na kabilar murar dukkaninsu mutanen murar ne babu wani ɗaya wanda ba na murar ba ita ce babbar ƙabila sun fi yawan mutane banda akwai wani bani kan su ma suna da yawa suka zo ga su da yawa amma duk a cikin imma birgiza kama wani gurin a rufe wani gurin tsirara ga yunwa ga ƙashi a jikinsu suna rataye ɗauke da makamansu kuma har yanzu na taimakawa addinin Allah suka zo a wannan siffa suka zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya gansu daga yadda suke ya tausaya musu hawaye saboda haka kuma daman wajen garjin rana ne lokacin azahar ya zo saboda haka ya tashi ya shiga gida ya alwala ya fito bayan suka yi alwala sai ya zo ya zo aka yi sallah ta azahar bayan an idar da wannan sallah shi ne sai ya hudu ba bayan ya yabi Allah subhanahu wata'ala da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya yi salati gare shi shi kansa ya salati abin نيسكو باين حكا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وما آياتك آية فرقو سورة النساء كرمت وانا ya ku mutane gaba ɗaya da muminan da kafiran ku ji tsoron Allah, wanda shi ya halicce ku, daga rai guda ɗaya shi ne annabi Adam salam. sannan ya halicci matarsa, daga nan kuma duk ya fitar da sauran al'umma daga jikinsu. Ku ji tsoron Allah. wanda ko da shi kuke neman abubuwa saboda shi saboda girmansa kukan nemi wani abubuwan kuma saboda ‘yan uwantaka zumunci ai muku to Allah ta'ala yana kallon ku yana tare da ku sai kuma raki ba sannan ya faɗi wannan aya wal tanzir nafsun ma qaddamat digat lallai kowane mai rai ya duba me ya yi saboda ranar gobe kiyama wata kulla illa fayyari mata amma ya faɗi wannan ya zama hudu ba ya zauna yake to jama'a waɗannan bayan Allah lallai a ce maka musu duk abin da Allah ya hore maka. Dinari ne, dirhami ne, wani mudu ne na alkama ko na shinkafa ko na shi'ir. Wani tufa ne kake da shi? Kowa ya taimaka musu da abin da Allah ta'ala ya hore masa. da faɗar wannan sai ga wani mutum da cikin mutanen madina ya zo da wata wato jaka ko buhu yana ja hannunsa ba zai iya ɗagawa ba na taimako na wannan gidauniya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa yanzu yanzu shine ya fara to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo wani hadisi wanda shi ma hadisi ne wanda ya kasance kashin bayan addinin musulunci daga nan kuma mutane kuma kowa kowa yake kawo abin duk wanda ya ma da wanda baya da wanda aka yi ta kawowa taimako aka yi ta kawo taimako kan ka jima sai ga tari ya za ko baga wani abu ne wanda za ka tare da yawa nan abinci ne ga su nan tari nan ga wani tarihi wanda duk tubofi ne da kayan amfani aka tara musu to a game da mutumin farko wanda shi ne ya fara wannan taimako sannan kuma sauran sahabbai suka bi bayansa suka yi koyi da shi shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru ha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah biduna an yunqasa min ujurihim shay'a ومن سن سيئة حس... سنة حسنة ومن سن سنة سيئة فله وزرها فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة بدون أن ينقص من أوزارهم شيئا wanda duk ya tafa kantar ya kago wannan mutum ba annabi ne ce kai zai kago a'a shi ne a ra'ayin kansa a ra'ayin kansa a gan damar kansa ya tashi ya kawo wannan taimako na farko to saboda haka wannan ya farar da wani tafarki wanda ya kasance kyakkyawa a sunna a cikin luga ta larabci tana nufin tafarki ya fara tafarki wanda ya kasance shine tafarki shine kuma minhaj shine tsarika lafazin duk ɗaya ne shine shari'a duk ma'anarsa tsarika hanya duk ma'anar waɗannan kalmomin mabambanta shi ne watakila aka sa wa su masu ɗariƙa a suna bin wata ɗariƙa da saboda ka duk wanda ya farar da wani abu wanda ya kasance kyakkyawa a cikin addinin musulunci kamar yadda wani lafazin yake faɗa man sanna sunnatan hasanatan من سن في, في الإسلام سنة حسنة كو من سن في الإسلام سنة سيئة يزور إلم وأن اللفظ فله أجره أجره نبا أجره لا دنسى نوانا كابو ونن أبي تفركر دوانا أبي fara samar da wannan abin ladansa yana nan cikakke Allah ta'ala ya bashi sannan duk wanda kuma ya zo shi ma ya kwaikwaye shi wannan aiki irin nasa da ya fara shi ma sai Allah ya bashi lada irin nasa ba tare da kuma shi wancan an tauye ladansa ba ladansa yana nan shi ma wannan an ba shi ladansa da za su kai ɗari kowa za a ba shi lada irin nasa da za su kai dubu da za su kai miliyan da za su kai biliyan da za su kai tiriyan duk dai sai an ba da lada irin wanda aka ba shi kamar irin yadda ɗan annabi adam habil shi ma da ya sunanta hanyar kisa Allah ta'ala ya ce duk wanda kuma ya zo ya kashe wani ba da haƙƙi ba, da shi sai an baya zunubi irin na ƙabila. Saboda ƙabila yana da zunubi na duk mutanen duniya gaba ɗaya da aljanunsu waɗanda ya kasance suka yi kisa ba da haƙƙi ba. Hakanan wanda ya farar da wani abu wanda ya kasance mummuna ne a addinin musulunci fa alaihi wuzura wuzuru laifin ƙagowar zunubin kowane iri ne fishi ne wuta ce Allah ta'ala zai ba shi cikakke kuma duk wanda ya zo ya koyi da shi Allah ta'ala shi ma zai ba shi zunubi irin wanda ya ba shi ba tare da shi kuma an tauye ko an rago yawan zunubin da aka ba shi ba da akwai manzannin irin wa'annan irin su man dalla Allah khairi ka fa'il ko man dalla Allah khairi kamar kwatankwacin wanda shi ya zo ya aikata ka fa'il to wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai kira wannan abin bid'a ba cewa ya sunna ne saboda duk wanda ya kasance ya fara yin wani abu kyakkyawa a addinin musulunci tun daga wancan lokacin har tashin alkiyama sai Allah ya bashi lada na wannan farowar da kagowar da ta fankartarwa ne kuma duk wanda ya zo ya koyi da shi shi ma sai Allah ya bashi lada irin nasa hakanan wanda ya kasance ya far ya tafarkantar ya ƙago abin da ya kasance mummuna a cikin addinin musulunci za a ba shi cikakken zunubinsa sannan kuma duk wanda ya zo ya koyi da shi shi ma za a ba shi to alwar abin da ake cewa fil islam saboda ka duk abin da za ka yi wanda ya kasance akwai asalinsa a cikin musulunci to wannan abin ba bid'a ba duk wanda yake bid'a ne to yana magana kan wani addini kuma amma ba haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko sahabbai ko sauran malamai na gari waɗanda suka zo suka fasara duk wannan na gaya muku abu ne a 'yan shekaru bari a ce ga waɗansu alal misali wannan wai ba ya tsaya ba koyaushe ne duk wani abu wanda ya kasance za ka yi shi wanda zai taimaka wa addini ƙur'anin nan fa ko Allah ta'ala ya ce a karanta ƙur'ani ko faƙar wa mata yasa min ƙura da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ونشا خيركم من تعلم القرآن وعلمه mafi ficinku shine wanda ya karanta alkur'ani kuma sannan ya sanar da shi ga waɗansu an fahimci wannan ko amma ƙur'anin gashi kawai haka yake babu yaya ba wasai wayannan duk ayoyin da aka sa duk babu maganar sura kasa duk babu bare a zo zancen su wani wannan alama ce ta izu wannan alama ce ta ta nusu wannan alama ce ta sulufi ko ta nusu ko duk babu amma to ga umarni kuma ko ƙur'anin nan ko musulunci ba na larabawa ne kawai ba na harshe ɗaya ba ne na harshen duniya ne ga baki kuma ana so lalle lalle abu wannan umarni na a karanta Qur'ani to anan ne daga lalle sai dai a yi masa 'ya'ya saboda shine aka yi ɗan fa'in nan da ɗan ƙaf da na na ba da ya duk wayannan fa 'ya'yan fa babu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ƙagowa aka yi ake. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ba don saboda shi Allah yana zasan da shi gaibi da a ce bai sani ba. haka ilimi na nahau idan ka ka samu ni'a mayya da akwai wata kilaki a zamani ana shi da ita mayya to wani idan yana yana so ce ni'a to sai ce mayya ya ce a ai ai ba mayya za ka ce ba ni'a dan saboda duk surar bakin iri ɗaya ne wani yana yin karatu illa bari'un min al-mushrikina wa rasuli ya faɗa haka wato kamar Allah ba shi ba mushrikai kuma ba manzuma sai da Ali ya ji haka shi ne kirawo wani Abul Aswad Du'ali yace ya kamata fa Qur'an nan fa ai masa nahu to sai ne kuma aka samu ruwa aka samu kisra aka samu fata aka samu dauri a fili za su ganshi amma ba a fara irin wannan din ba haka sai dai ko rufa a ce a zo a yi bugu uku a gaban baki da sauran irin wannan ta haka fa aka samu wannan duk daga nan kuma aka zo aka rarraba shi ɗin kalin ƙan da muke gani da yana cikin ma zukatan mutane ne ba a rubuta shi ba shi ma haka lallai wani abu ya faru na yaƙi a inda aka kashe yamama waƙati yamama aka kashe makaranta da dama sai na abubakar ya ga lalle lallai wata nan ba za a rasa makarantar nan kuma abin nan ba a rubuce ki ba shi ne yasa aka tattara ƙur'ani ɗin a abin duk da ya sauka a fatocin dabbobi ne a mene ne kashi ne aka tattara shi aka sa cikin buhu aka yawa na na hafsa ta ajiye a wajen haka fa daga baya mutane suna samun saɓani wajen karatu tun da harshen laraba kamar muna da hausa da kanawa da sakkwatawa da gudurawa sai ta samun saɓani shine sai yana usum ya kamata dai a samu Qur'ani guda ɗaya wanda za a haɗa kalmar a musulmi to shi ne sadin aka rubuta wani wanda har yanzu yana nan ko lokacin da shugaba Abdullah na da ya gayyace mu aikin haji mun je mun samu wannan Qur'ani da shi nan a wajen Madina ne gurin yake haɗin Mijiyo. to haka kowanne irin abu to ai ba haka za a da shi ba aka gina makaranta aka zama malamai duk babu su a zamanin annabi duk babu su aka zama wanda kuma suka kware wajen kirkiro yadda za a rika fadar harfin qur'ani shine ake cewa tajawidi duk wanda daga baya ne duk aka yi ta irin wannan waɗansu ne Allah ya ba su basira suka yi wannan sauka duk abin da ka gani a cikin Qur'ani in dai ba face ba ɗa ba ƙarawa aka yi. In ka ce suratu nasi yi madina cewa ce aya wannan ba Qur'ani ba ƙarawa amma ai dan a fahimci Qur'ani ne aka yi wannan to ka ɗauki kowane irin abu haka ya taso ka ɗauki mazhabobin nan wannan dalilin ne yasa suka kafu mazhabobi na ƙira'a mazhabobi na tajawidin ma mazhabobi na tauhidi mazhabobi iri iri iri iri a kago su bayan manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wacce da wacce mazhaba yayi addini amma haifi su sannan to amma kuma idan ka zo ka bi su a abin din da suka kago a mazhabobin su kuma ka bi annabin sallallahu alaihi wasallam saboda don wani ya ga cewa Allah ya ce ku yi zikiri da yawa ku yi salati sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ma yana yi mala'ikunsa suna yi Allah ta'ala ya ce wa tubu ila jami'an dukkaninku ku tuba zuwa ga Allah zuwa wani ki to abin gashi ma haka yake kawai awon igiya to yaya za a yi mutane su zama sun dawwama akan wani saboda duk sanda aka ce akwai wani abu kayyadadde to zaka fi iya zaka fi iya shi kuma zaka fi iya dawwama amma in ba ka da wani abu takameme baka da wannan damar shi sa su kuma sufaye lokacin da aka shiga wannan rudu su kuma suka samu hanyoyin da za su rika bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar irin yadda ya yi umarni nan. Suke jin tsoronsa kamar yadda ya yi umarni. Shi ne sa ko majawar fatawa ɗinnan na bayan korayen nan ka ɗauko za ka zama jizi'insa na goma sha ɗaya. Ya ce da farko jama'ar kashi biyu akwai mutanen Iraq, akwai mutanen Basara. Su mutanen Basara su kuma sai Allah ya sa suke da basira akan ƙirƙiro abubuwan da mutane za su bauta wa Allah kamar yadda yake. Su kuma mutanen Kufa, saboda hayaniya ta siyasa siyasa kuma sai suke ƙirƙiro fiƙihu wanda ya yi kaza hukuncinsa kaza wanda ya yi kaza hukuncinsa kaza. haka yi wannan insafin daga mutanen basara ne aikin mutanen basara ne to daga nan ne ɗariƙun sufaye suka fito amma babu yadda za a ce shi kenan kawai abinda mutanen basara suke shi kaɗai zaga dole sai ka haɗa da na kufa kamar yadda imam malik yake cewa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa waman تصوف ولن يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق wanda yake kawai shi tasawufin kawai zai yi ba ruwansa da shari'a wannan zindiki ne wa mama mali wanda kuma yake a shi shari'a zai ba ruwansa da sufanci to wannan kuma fasiki ne wanda ya haɗa biyun da ɗariƙar sufancin da kuma shari'a ɗin to wannan faƙar ta haƙaƙa wannan shi ne ya bi abin da Allah ya ce imamu darul hijira la yasabi ashabun nar wa ashabul jannah wanda suke ‘yan wuta za su yi daidai da ashabul janna da ‘yan aljanna la ya sai ko ashabul nari wa ashabul janna ashabul jannati wal faizu da ‘yan wuta da ‘yan aljanna ba za su zama daidai ba ashabul jannati humul faizun su ‘yan aljanna su ne waɗanda suke ji tsoron Allah kamar yadda ya umarce su su ne suka zama masu babban rabu. am hasiba alladhina karu sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilus salihat sawa'un ko sawa'an mahayan wa matun sa'a ma yahkumun sotin shari'a waɗanda suke aikata zunubi suka ƙi bin Allah subhanahu wata'ala suka ji bin tsoronsa suna tsammanin cewa wai za mu ajiye su a makon irin na waɗanda kuma suka ji tsoron Allah ɗin za mu sanya su Allah yake ba zai sanya su wato akwai ayoyi a cikin Qur'ani wanda suke nuna lallai dan wuta da dan aljanna daban-daban ne ba za su hadu ba am naj'al ladina amanu wa amilus salihati fi al-jannati am naj'al al-muttaqina kal fujjar su su dawo yanzu za mu sanya waɗanda suka yi imani da Allah suke aikata kyawawan ayyuka kalmari ne fil arif kamar waɗanda daidai da waɗanda suke yin barna a bayan ƙasa ma sanya su kalfuja ba za a sanya su هل يستوي الذين يعلمون الجاهل هل يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات هل يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء إلا ما يتذكروا وأنا آيوني دقة سندس في كاوما على إيري إيري la ya tabi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna hum faizun to Allah ka sa muna da ciki ashabul janna din al faizuna din ni alƙawari na kawowa da ismul azam na wato magana ta talatin da hudu sunaye waɗanda suka kasance na ismul azam a cikin surat ali imran amma saboda an nuna cewa lokaci na ga sai a bari ko yanzu sai a karatu na gaba da izinin Allah subhanahu wata'ala mu makaranta daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala maladan wanda muke kuskure Allah ya gafarta mu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين